إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara hadurin mu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke angulkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna laraba 16 ga wata na rabiul awal hijira shekarar 1441 wanda ya dace da 13 ga watan 11 shekara 2019 don sha Allah za mu yi ci gaba da littafin motsa ta imam malik yau za mu yi darasi na 24 a wannan littafin na motsa ta imam malik darasi na 24 a ƙarshen dai karatunmu bayani na cewa imam malik rahimahullah yana bayani kan wanda ya mantuwa a cikin sallah bayan ya yi raka hudu sai ta shi ƙari sai bayan ya yi karatu na raka'a ta biyar har ya ɗago kai daga rukuni sai tuna ashe shi ƙari ne to kai tsaye ce zai koma ya zamana bai sujada ko ɗaya kurin zai tahiya ya ƙare ya sujada ba da salam ko da wani raka'a da ya ƙaro ya sujada ɗaya kayan ta biyu sai tuna ashe shi ƙari ne bai sujada ta biyu daga duk inda ya gano ƙari ne a takaice bai ci gaba zai koma ya zamna yadda yake ya tahiya ya yi wa annabi salatu ya addu'a ya sallama kuma daga baya sai sujada ba'da salam in sujada guda biyu da ake yi bayan sallama sai za mu tashi annazar fi salati ila ma yashghuluka anha maganar mutum ya rika dibin iya sallah ya rika diba wani abu da zai doki hankalin shi da abin da zai doki hankali diba shi a cikin sallah magana ce imam malik rahimahullah zai kan wannan magana yaharar cewa haddasani yahya an malik an alqamah bin abi alqama an ummihi أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أهدى أبو جهم بن حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميسة شامية لها علم فشهد, في فشهد فيها سلام فلما انصرف قال ردي هذه الخميسة إلى أبي جام فإني نظرت إلى علمها في السلام فقال يفتنني abin da yake ruwaya cewa alƙama bin abi alƙama washi murjana kenan take ba da labarin aisha radiyallahu anha matar annabi sallallahu alaihi wasallam qalat kenan ta ce mata ta ba da labarin cewa ahada abu jahm bin huzaifata li rasulillah sallallahu alaihi wasallam khamisatan shamiya abu jahm ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyauta ta wata riga hamisa riga ce ko yadi ne mai zane mai ado a jikin shi a takaici sai ce da alam tana da desan akwai hoto ko zane a jikin wannan riga sai fashe da fiya sada na salasalama ya yi salla da wannan riga mai zane falamman sarraf da ya kare salla sai ce ruddi hadi da hamisata ila abijan mana kime da ku ame da wannan riga mai ado zuwa ga abuja don na yake cewa shi ba shi kyautata ya ce a maida ta fa'inni nazartu ila alamiya fi sala na diba zananta da yake cikin wannan tuwa a sallata faka da ya fituna ne ya kai ya fitile ne kwarai kina ya ɗauki hankalin shi shi ya sa ya ce a maida makaranta hadisi na gaba ya ce wa haddasa ni malik عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خميسة لها علم ثم أعطاها أبا جام وأخذ من أبي جام أنبجانية أنبجانية له فقال يا رسول الله ولم فقال إني نظرت إلى علمها في سلام وأن رواية هشام بن عروة كبار لبادك بابنش كان عروة yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bisa khamisatan laha alam ya sa wata riga mai zane a jikinta tuha mai zane a jikinta summa ataha abajam ya bada wannan riga ko tuha ga abujam wa akhadha bil abijam ambijaniya ya ambijaniya riga wadda ba ta da ado ko daya mai abu guda mai kular guda kuma mara ado faqal sai ya ce shi abujam ya rasulallah ya manzan Allah walima don me ka mai domin wannan ka amshi waccan ya ce inni nazartu ila alami ya fi sala na diba adanta ko zananta a cikin sallah wannan hadisai duka guda biyu wancan hasar wannan sahi ko ne dai ya tabbata ganin akwai ruwaya wadda take kawo wannan matsala wannan kisa ta abuja a cikin sahih bukhari haka cikin sahih muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas ya Abu Jam ya bashi wannan kyauta ta kamisa kuma yayi sallah ya kare ya ce ku mai da wannan kamisa zuwa ga Abu Jam ku zo mun da ambijaniya kin shi kenan abinda ya tabbata ta hanyoyi da dama mai da tuha ko kyauta warza ta zamanto ta dauki hankalin shi ko ta shagaltar da shi in wannan ana kawo wannan magana alƙashin duk abin da zai dauki hankalinka a sallah ana nema a kauda shi ƙarshen wannan malamai ke cewa tun daga abin da kake sallah kan shi da wanda kake kallo a gabanka da na jikinka ka kauce ma duk abin da yake da ado wannan mutum zai ce nutsuwa ta wannan shugaban masu tsoron Allah ne na nusar salama shugaban masu nutsuwan ne amma ya ce wannan zanen wannan riga adanta ya kai ya fitile ne balle ba ma fitina irin abin da yake wurin sujada ko gabanka idan riga wadda diba ta yada wannan abin da yana abin da kallo da'ima a gabanka wannan yasa magabata ke maganar cewa duk abin da zai kanka misalla a gaban shi ko a inda yake tsaye duk ya kamata a kauce shi ta wannan a tunanin mutane a ce ya san mayan tafi wani mayan tafi ne amma za ka ma kyautar shi ana ga wani maye ne mai ado ne abin kyau ne abin birgewa ne a kan wani magana babu magana mayan tafi mutum ya kaurace mai tafi mai ado gaske magana balle yanzu yamma min sa'a a masallataya da abin annan kyaukana tun da kasan sa'ayi akwai tafi mai kullum guda irin gasan zirin wannan kaga ba wani zane ko ɗaya cikin shi wannan tafin da ake tsara musu wannan farta gashi nan kullum guda ne kun babu wani ɗaukar hankali kaga tun da akwai su misali za a kawo tafi mai ado mai zane a masallaci gaskiya ba wurin shi bane ba duk da ana ya zama kamar jiki amma ya kamata a kaurace ma duk abu mai ado mai zane wanda kuma wannan manzana nake magana cewa wannan zanen tuwar ya kai ya fitine shi wata ruwa ta bukhari musulun ta ma alhatan na salati a nufa ya ɗauki hankali na ɗazu ta alhatan na salati zanen tuwa kenan don haka a ƙaurace ma duk abu mai ɗaukan hankali a inda kake sallah balle magana katanga masu zane katanga a mata rubuce-rubuce iri-iri duk wannan iya daga cikin illa babban mushkila a yau wanda mutane suna kan hujja idan ka tafi saudiya ma za ka suke wani ababe don a saudiya ba annabi ne bai gina masalatar ba annabi bai gina masalatar maka ko madina ba wani sarki na saudiya ne shi malamai ke cewa wani sarki ne kuma sarkin ba ta aka biya da shawarar malamai shi ne ga kamata kan shi kuma zai shi sarki ne amma ba hujja bace ba dan an yi a can ya zamanto kuma kowa ya sani don da ya je wani wuraren duk marancin ka gaga kana kana kana kallon wani abu duk marancin ka gaga abun birgiya haka mutum ya sallah iya haka duk wani gaga ne ya sallah iya kallon wani abu abun akwai adan ya kai gaya to gaskiya magana dai kauce ma duk abu mai ɗaukar hankali a gaban mai sallah kuma mai sai wa haddasa ne malik عن عبد الله بن أبي بكر أن أبا طلحة العنصاري كان يصلي في حيته فطار جنسي فطفق يتردد يلتمس مخرجها فعجبه ذلك فجعل يتبعه بصره ساعة ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لم يدرك مصلى فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له الذي أصابه فذكر له الذي أصابه في هايته من الفتنة وقال يا رسول الله هو صدقة لله فدعوا حيث شئت abin da yake ruwayar cewa a bakalla al'asari yana salla a cikin garkashi fatar dusinu fatar daga taraddar sai wani tsuntsunin dubsi sai ya tashi da ya tashi a cikin garkal fatafuka taraddad sai yake kai da kawowa iltamisu da makarajar iya neman kowa cikin dabinin sun yawa sun gamu ya tashi iya neman mahuta daga cikin dabinin huta fa'ajabar wuzalik ƙwarya wani abin iya kallo da shi haka da shi abin ya birki shi shi abu tsara faja'ala tubi'uhu basarahu sai yake idan shi ke kallon wannan dutse tunda ya kallon shi ya kallon shi summa raja'a ila salati bayan ya kada kalle kalle ya dawo kan hankali cikin sallah fa idza huwa lam yadri kam sallah he mun ce ma wasu da sallah ma ina yake ai ina ma yake sallata shi fa qal sai ya ce laqad asabatni fi mali hadha fitan wannan fitina ta same ni a cikin dukiyata ta ja min fitina don haka abin ta dame hankali faja ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadaka lahu alladhi asaba fiyati yaba annabi labarin abin da ya same shi a garkar shi na fitina da ya samu ta kallon wannan tsuntsu halimance a inda yake yace ya rasulullah huwa sadaqatun fada'u hadha shayt ya manzon Allah wannan wannan garka sadaka ce ka ɗora ta inda kake so illa ɓangaren isnadi ruwa na hadisin da'ifi ne hadisi ne da'if wajen ɓangaren isnadin shi Allah wa haddasa ne an malik an abdullahi bin abi bakar annan rajulan minan ansar kana yusalli fi haid yusalli fi haid lahu bil quf wadi min adwatil madina في زمان الثمر والنخل قد جللت فهي مطوقة بثمرها فنظر إليها فعجبه ما رأى من ثمرها ثم رجع إلى ثلاثه فإذا هو لا يدري كمسلى فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتن فجاء عثمان بن عفان وهو يومئذ خليفة فذكر له ذلك وقال هو صدقة فجعلوا في سبل الخير فباعه عثمان بن عفان بخمسين ألفا فسمي ذلك المال خمسين بخمسين abinda shi malam yake nan wani wanda aka ambata cikin ansar kenan ne yake cewa wani cikin mutanen madina ansarin iya sallah a cikin garkashi yata bilkuf alkuf sunan wani kwari ne a cikin kwaruruwa na madina wani abin ya wakana fi zamanin samarar nakal a lokacin da itace sunana mana ɗayan itace sunana dabino ya nana ƙaddulilat kenan dabino ya zaro ya nana fayyar mutawakatun bisamar ya cikin gone ko'ina ke wata ke da dabino ko'ina fa nazar ilaiha fa ajabahu mara amin samariya sai diba wannan abu irin abin da ya gani da ya tashi abin ƙwarfe birgi shi sun maraja ila salati bayan ya ƙare kalle-kalle ya dawo kan sallar shi shi ma fai zahola ya dari kam sallah ya gashi ya mance sallah ma raka a nawayi faƙal ya ce laƙad a sabata ne fi mali hada fitina ƙwarai fitina ta sami a wannan dukiya tawa shi ma dai faja usman bin affan ya zo wani usman bin affan a wannan zamanin usman yana halifa fazakara lahu zalika ya ba usman labarin ga abin da ya same ni a cikin dukiyata shi ma dai abin da ya ce huwa sadaqatun faj'alu fi sabil khair wannan garkatawa sadaka ce ka sanya ta cikin hanyoyin alkhairi fa ba'ahu usman bin affan bi 50 alf usman ya sai da wannan garka da damta dinari dubu aka mata suna malul 50 to shi ma dai ɗan uwan ɗaya ne da ya gabata hadisin yana da rauni duka dai ba wanda ya inganta cikin su guda biyu sai al'amalu fi sahab kina wani magana fiƙi sauran tun da ba cikin abinda gan domin shiga bayani a cikin shi ma tun da akwai matsala kan istinadin balle mu shiga bayani a kan shi al'amalu fi sahab yanzu me ya kamata mutum ya yi wanda yake da lamarin mantuwa ko matsalar mantuwa nan sai fara cewa haddata ne ya haya an malik an ibn shihab an abi salama bin abdurrahman an abi salama bin abdurrahman bin auf an abi hurairah أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يسلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس abinda yake ruwayar abubuwar yake bada labarin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce inna a hadakun idan kamun salli ɗayanku in ya tashi yana sallah ja'ahu shaitan falabbasa alai shaidan yana zawa ya rinka rikita mai lissahi a sallar a ina kake da gangam zai zo kurin don rikita masallar wani abu ne yan wadda mana mutane haka ne tun sahabbai abin ka samu haka hatta ladar kan sallar har ma ya mance wai nawa ya sallar ma raka nawa ya ce fa'iza waje da zalika a hadukun in ɗayan ku ya samu haka falye sujud sajadatai ne wa huwa jalis ya yi sujada guda biyu iya zamne nan bai wadi ba ba'adar salam ko kabalar salam ne wata hanya daban ya zo cewa ba'adar salam wannan wanda ya buga ya buga kuma wanda ya samu sawabin shi ne yake muke bayani a baya yake yin ba'adar salam wanda kuma ya buga ya buga bai samu ba ya tsaya kan rudu zai kabli salam can da bayani ya gabata وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إني لأنسى أو أنسى لأسن cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daman da asali cewa ya haddasa ne a malik annahu balagahu malik ya ce labari ya sami shi ba haɗu ba waye ya gaya mashi kun san malik ba sahabi ba ne ba tabi'i ba ne daga nan haka yana akwai matsala wajen sanadi kurin labari ya sami cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce inni la'ansa au'unarsa a sunni nakan yi mantuwa ko a mantar da ni don a sunanta wani abu wannan iya karantar da kai shi ne hujjar da suke ce manzan Allah bai mantuwa duk mantuwa da yake yana yi ne don wannan abin da aka ambata don a sunanta wani abu ne shi yasa yake mancewa ko a mantar da shi wannan ya saba ma bayan sinadin da ruwaya tana da raunin hadisin da'i kuma ya tabbata cikin sai bukhari haka a cikin sai muslim haka abu dawud haka imamun nisa ya kabi maja da wannan wurare ruwa ta tabbata wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da sahabbai sai ƙara raka'a akan sallar da yake bayan ya sallama suka ce ya rasulullahi ƙara ta kai sallar ya ce ba abin da yau kana ta zo kenan tabbas an ƙara ta guda sai ta ce annahu law hadasa fi salati shay'un an ba'atukum bihi inda har wani abu inda ƙarin ya zo kenan inda har wani abu sabo ya zo a cikin sallah ce da na baku labari ka haimu shi ka yi mutu ya ce don haka ya ce walakin inna ma ana basharun an saka makan sau ni mutum ne ina ke ɗabi'ar mutum kuwa ɗabi'a ce ta mantuwa kuma allah ne kuma makon da rabuka na siya allah ne mantuwa wasu kuma rabuka da zanen siya da san ƙwararri annabi ya mantuwa ya ce don haka ya ce inna ma ana bashar ni mutum ne an sa kamatan sau ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa mantuwa abu da ya girma ma ƙwararri ke manciya yau ya sallata da karatun ya rikice aka buga aka buga ka zo ta wuri annabi annabi kan shi da salama eh ba sallama yace ba mun sallama da ubai yace yace ubai ubai baka tada mun ubai baka tada mun karatun da rike mun ka tada mun ubai ubai yace mun mun tada mun karatun ya dauri kenan mun ci ana mantuwa mantuwa da biya ce mantuwa yace ina mantuwa kamar yanda kuke mantuwa haka ce faɗi za ni sutu fazakiru ne in har neman tuwa kan wani abu ku tuna mini kuma ya karantar da su yadda ake tunawa falisar bihar rijal wani fukan nisa maza duk abin da mutum zai tambihi a sallah liman za ka wa wani ne za ka wa manzala ce namiji ya tasbi subhanallah mata su yi tabi wasu sun ɗauki akwai ruwaya tabbatatta wadda na sallar lokacin da ya shiga da ya bizo ba ya makara aka sa abubakar sadiq sallah da manzana sallar ya zo sai suke ma abubakar tabi ake tabi abubakar ya warwara ya ga ashe manzana ya zo zai sha da baya annabi ta tsaya ya ta alhamdulillah sai bana iya ba ya sha da baya annabi shiga a bayan ƙarin nasarar ya ce mutum me yasa kuke yin tabi shi ne shirin mutu cikin kudin sa tabi na mata ne ke ba na kuma da maza ba to wani su gaba cikin maliki ya suka ɗauki kalmar ilmi mata cikin kudin sa kenan zargi ne annabi ba da ya ce ba mata su ba zargi ne aikin mata ne to amma wannan ruwaya tana ɗauka amma ruwaya ƙara ta zo ya ce falsa bin rijar wani sufi kudin sa annabi ya karantar da mata maza za su faɗakarwa su tasbihi mata kuma su kuma tabi suke tab tab kina ko magana wannan liman ta kama tambihi ko kuwa hatta ba hatta nigihi misali yanzu ya kai kana sallah ana kiranka wani wani wani musamman kana sallah ka ce subhanallah haka za kai subhanallah wanda ji kayan haka isa kenan kana ishara ce kana cikin sallah ko gida ake bugawa kana ma oda kana kai subhanallah kenan kai haka kenan wanda ake yawa magana sai gane kana cikin wani aiki ita kuma ta aka kiraye ta balle yawa kuma su zahi masu gida suka zo suka ko suka yi wadda wasu yawo ta yi bukai ta yi tabi ka zama shi ta yi tabi ta yi tabi ka zaka sallah take su yi haka annabi tsara kenan wannan a takaice kenan magana nan salama hal a karatu iyayi kuma ana faɗakar da shi ta kama da haka ce musu kenan idan ya ce idan na mance fa za na sita fatakiru ne in na mance ku tuna mini ana yake ta wa iza shakka ahadukum fi salati falta rasawa falatun alai yace idan ɗayan ya samu kokonto a cikin sallah falta rasawa ya nemi daidaikin falatun alai sai ya cika akan ka uku ce ko hudu ka ɗan tunani ya ka samu kun hudu ce makon kenan an baka dama duka da kwanto in ka samu kai rinjayar da gaskiya kai na kwarin ka zane kai ba tare ba da ka rage irin wata da sabaka da kake ba to ana yace faratu ma sai ka cika akan abin da ka samu kin kai rinjayar su kuma yace su masu salatain wajalis yayi sallah sujada yayi sujada guda biyu iya zamne wata wata su mai sallin ruwan ɗafisun bukari kuma ka yi sallama ba sallama ya ka su da guda biyu kenan wannan ya kuma magana wani kaganin kenan wannan ruwa ya damar da ya bata da inganci kuma ga ruwa ingantatta cikin sayar da bukari cikin sayar musulun sanar abi dawo sanar nisa'i sanar ibn mata duk wannan ruwa ta zo an zama ya ce an sa kamatan sau ya ce ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa ɗabi'a mutum ce mantuwa kenan haka liman in ya mantuwa sai a mai tasbihi subhanallah in ta rikice ya kai ya zama na ka samu mutum mutum daga rezo ya zama inda yake san maza ba tasbihi sai inda yake rikice sai tsaya ce kai jama'a ina muke ba wani matsala a sama a ina muke jama'a da Allah raka alimin mace muka yi nuna Allah namun ce a ce liman har ka zace kai sauran ka zace to to to ya tashi tsarkun ya ci gaba in ya kare zai su jira ba da sana haka bayanin su sai wa haddasani an malik annahu balagahu anna rajulun سأل القاسم, سأل القاسم بن محمد فقال إني أحم في صلاتي فيكثر ذلك عليه فقال قاسم بن محمد امضي في صلاتك فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف وأنت تقول ما أتممت صلاتي cewa qasim bin muhammad wani mutum mai tambaya cewa ni ina ina yawan mantuwa a cikin sallata wannan jika mu sadiqin aka ba tambaya shi kasim ke yace yace mun shi ayyuhu sallati mana ayyuhu mana ayyuhu mana kana asu ina yawan mantuwa a cikin sallata wa fa yakthuru zalika alayya kuma abun yana mun yawa yayi mun yawa ya dame ni fa qala qasim bin muhammad ce mishi imni bizalaka ka ci gaba da sallaka fa innahu lan yadhhab anka wannan ba zai baraka ba haka yake kullun tare da kai hatta tasirfas wa anta taqulu mata mutalati kullun iya damanka har kullum za ka bar sallah kana ce an ya kwana cika sallah ta kina hakun kina kaka haza ka cika sallah mana kaka cika sallah ka cika sallah kuma illa bayani ya gabata wannan hadisi iya da rauni da ifin hadisi illa mun karanta cikin karatun mun na alwajiz mas'alar wanda yake irin wannan mas'ala kullum kokonto yake zai aiki da abin da yake kini kurin bai aiki da wasu wasu zai aiki da yaƙini kuma ya hasa koma baya saboda cewa akwai masu ganin cewa kullum zai rika zuri da ba da sala to wannan gaskiya wani suna cewa ba a mai da sallah kullum ba ne amma haka fahimta wasu ke kun don haka kenan in abin haka kake kurin kai aiki kun da abin da kai kanin zakan cikin cikin kuka cikin sadaka yin sujada ba a kullum nan ma dai akwai matsala ya same ka ya rika ta matsala ta koma kullum ba ne haka dai kurin ka yi ƙoƙarin yawan ta'awuzi da shaidan ka towa su uku ɓangaren ka nagun a'uzi billah min shaidan jin tun ka towa ɓangaren ka nagun kuma a cikin sallar ya kuma ka shi ba ai a sallah kuma ka yi tohi ka hudda ta da ba kenan ka yi magana an ka ce tub tub to ya kama gana karantar da sabayi haka ke ya karantar da usman bin abdul as sirki mijin zainab ya min jajan ya rasu da a sallah ina samun matsala a sallah ta abu zama inda nake me na karanta ita wannan abin insa na kullum ka karanta ya yi ta'awuzi su uku a'uzu billahi min shaitanir jub ka towa su uku bangaren ka nazo yace haka ne dai kuma Allah balahiya kenan zaka yi tubcin gaba wannan magana kan matsala haka ma annabi ya karanta da sahabbai haka kin kenan domin ce cikin hanyoyi na barin wasu wasu hanya biyu ce akwai azkar irin wannan kuma da irad kabar bin shi kamar aiki da shi kurin kaka don ta kurin kana biya shi ka kawo da kai kurin ka rika aiki da ka samun zuwa kurin kurin a daidai kake kurin ka koma baya wannan kowa a rawalla ne an ce ko a sallah misali masu a rawalla da yawa ka sama kanan ka ya zo kawai an yaka na wanke hannuna an yaka na wanke suka dama wannan ya samu ta da yawa to aka ci irin wannan abin dummiyin shi ka zo kafa ka tana hannu kuma baka kuma kayi kan ka koma baya in kana koma baka saki ya to shi ke na same ka kullum ku rubuta shi kullum ka wanke asalin arkan bai wa tsallake hannu waje kafa he da ka samu ya kini kullum ka bari amma kaka yi da shakka tun da ka je kafa to kai da kafa ba zuwa ya wanke hannu kullum ka wanke hannun ka kullum kullum ka ci gaba da Allah kullum mace idan kana komowa kana biya shi shi kenan ya samu abincin shi kai ta baka wahala wannan shi ne sai kenan wannan shi ne dai na magana yawan kokonto kenan kawo da kai kuma da ta'awuzi da neman tsari kenan a wajen Allah ya baka kariya daga shaidani kurin kai haka nan baka ba abin bai magana sai al'amalu fi ghusl yawm al-jum'a maganar me za me aiki mas'alar take da alaƙa da wanka na wunin juma'a haddathani yahya an malik an sumay maula abi bakr bin abdurrahman an abi salih as-saman an abi hurairah anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومرة في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة مرة في الساعة الثالثة فكأنما قرب قبشا ومرة في الساعة الرابعة فكأنما قرب قرب دجاجة دجاجة كنا ومرة في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومرة في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيدة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر maganin da sai abin da yake zai ruwayar abu hore da ke bada labarin cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manigtasa da yawon juma'a kusa da janaba wanda ya yi wanka a ranar juma'a wanka na janaba kunu nasa ka fi da janaba kamar wankan janaba kinan nan iya karantar da mu da farko ashe wanka na ranar juma'a irin wanka na janaba ne irinsa ɗaya kurin niyya ce bambanci to wanda irin wannan wanka na ranar juma'a irin wanka na janaba sun mara fi sa'atul ula kuma sai ya huta ya tahi a sa'a ta harko faka annama ƙaraba badana kaman ya ba da badana an ci nan kurin raƙumi ko raƙuma badana wannan ba ta bace ta ta'anis taguwa an ce wannan badana a magana mahi ƙarfi kurin ta ce ta maimakacin ba ta jinsi ba ta ce ta kaɗe da wata mufarji ne kurin dabba guda kurin duka raƙumi raƙuma ko ne ana kishin badana kenan raƙumi ko raƙuma duk suna kawo saniya a ciki wannan aka yi talakashin cikin aikin hadaya ake kawo amma dai badana kurin raƙumi ko raƙuma da ɗaya ne kenan wanda ya je a sa'a ta harko kamar ya ba da nan kenan sadaka ka yi taƙarfi zuwa ga allah ka ba da sadaka raƙumi yanzu a baka ladan kayan ka raƙumi don allah wa mara fi sa'ati thaniya wanda ya je a sa'a ta biyu faka annama qaraba baqaratan kaman ya bada sadaka saniya wa mara fi sa'ati thalitha wanda ya je a sa'a ta uku faka annama qaraba kabashan kaman ya bada sadaka ta rago akaran mai kaho kin cikakken rago wa marafi sa'atar rabia wanda ya je a sa'a ta hudu shi ne faka annama ƙarar jajata kamar ya ba da sadaka kaza wa marafi sa'atar khamisa wanda ya je a sa'a ta biyar daga ita hilima ya ce kamar ya ba da ƙwai kaga dai raƙuma ko raƙumi saniya rago kaza ƙwai sai su wasu yawon feda suke ca yawon feda da wjd da waka to wannan shi ke ba da maganar cewa an yi magana kiran sa'a biyar kayan fito lima wannan sa'a biyar awa ne irin nan a wata sa'a ce ake raba gida biyar na malamai suka ta kai da kawowa samun wannan wata sa'a ce wasu ce sa'a ta harko ta hudawa rana daga hudawa rana zuwa hutawar imam a shi za a raba gida shidda to akwai ranar hudu wani wuce da hankali shidda kinan da gane ba sa'a bace wata awa daya kuma liman zai hutawa kare daya kare biyu sha biyu da rabi ya dace hutar zai kuma wasu na ce sa'a ta ƙarshe daga ita sai hutawar liman ko mintin nan za a raba kai dai a wannan maganganu wanda dai mutum ya samu ka tabbatar dai wanda ya shi kashe bakwai takwas ba ku za ta jirgin da zai sha biyu da yabi ko ka ganin kuri wani sabanin in ba zawa da wurgura duk dai da aka yi dai kana na gaba gaba ko ta sa'a ce ko ce aka ɗauka kai dai kana cikin da gaba gaba da tunda babu nasin za'iri wanda zai kawo wannan sa'a biyar da karama daga ina ne amma dai cewa kuma akwai fadala ta zawwa da wuri kuma magana ke fadalar zawwa juma'a za a zo hatta kai nan kenan ana ana ba abin da ke ruwayar karshe idan sa'a ta biyar ta yi yan kwai kamar sun ba da kwai ya ce fa'iza harajar imam idan liman ya hutu ta wannan kalmar harajar imam hatta a ɓangaren larabaci balle masu tarjama ta littahi balle na turanci na saman matsala wani lokaci wani ya karanta ni buhari na kan wannan akan an faransi kan imam a sarti wa ya fito ya ce imam a sarti a sarti huta ce to ce an ce liman ya huta an yi huta za a fasa magana a fasa sallah to kuma to shi kuma kalmar wannan kalmar ce kharaja nan me ana ana magana khuruj kama abin da yake koyi ne ya bayyana nan ya huto ga mutu ake ne to zaka fasara kalmar da gundar bakin ta ko a larabcin sai baka ya huta ne idan ban ya huta to liman da kana kaga ne na nan khuruj al-imam kenan ya huto ya bayyana gare ku ba huta ba ya kare ya huta da ya tafi ba asalin kalmar haka za a gina ta tana mara ma'ana huta ce tamanin an kai ran a gane abin da aka ce da halin da aka ciki na maganar kenan nan idan liman ya hutu kenan ya shigo masallaci a tattar mala'ikata istafinu da kira sai mala'iku su zo zuma kenan su zuwa mala'iku ɗan rubutu ɗan rubuta na ɗaya ɗan saniya wannan ciki a ciki an rabu wannan ɗaya ciki an kaza wannan ciki an ƙwai an liman ya hutu ya zai ta gado su mamu da akwai sai daga yesu su sai ce ga layi yadda shiga shoraren hudu ba wani sai muke cewa ne ba ta daruwa ba yan agaji illi ban ya zo illi ban ya zo ya zo kuma ya aji aiki ya zo a shiga a zuwa shiga hudu ba ko su sama da akwai aji kan suke daga ya zo ya aji a zuwa shiga hudu ba kenan wannan shine kuma jigo na saɓanin malamai da ake samu kan shi ne madogara ta jamburin malamai na a cikin aikin din ibada ko layyace ko menene kenan raƙum ya hilada a kan tukon saniya tukon rabu tukon haikasa wannan shi ne madogara masu cewa a rago ya hilada ba na don haka ke rufin malikiya duk da ta wasu malikawa cikin malikiya sun ce gaskiya ba wata hujja kawar magana ba na su karar kanshi cikin malikawa malaman malikiya na gaibin da cikin malaman malikiya menene cewa mai hujjarsu masu cewa rago ya yi a cikin layya kurin cewa na salama ya yi layi da rago shi ne kurin hujjar da haka ya yi da abin da ya yi shi ne to kuma ya tabbata bukhari kuma ruwa ta tabbata annabi salama a ƙarshen rayuwar shi hajjin shi ma ya yanka ma iyalan shi layi da saniya ya yi da saniya ƙarshen rayuwar shi ma ta yi ayin shi ta ce an kama na layyanmu ta shanu aka tauna layyar kuce annabi yanka kenan babu hujja don yayi da an ce can yayi da rago a ce shi rago ya saniya na ana kawo abu na taƙaru na kusantar Allah aka kawo kamar da ba da raƙumi saniya haka yake duka kenan kuma an gama wanda kai shekara ɗari da mai shekara ashirin kai ma da mai ɗan sha biyar da kai shekara ɗari biyu na yanka da ba Allah ya ga shekara ashirin da ta kuka yin daga don ka haka rago kudu abinda kuma Allah ne gaba akwai akwai magana wani suna cewa gudun dai gaskiyar magana kawai mahi kashe kudi cikin abin wanda ya bada ya yi wanda ya bada kaɗan illa kuma ni akwai wannan tana bambanta daga nan zuwa nan tunan dai kenan ya kama magana kenan juma'a dai kenan akwai wanka kuma akwai fadala ta zuwa da sahe da wuri kai zuwa da wuri iya da fatara ta musamman sai wa haddaka ne a malik duka dai wannan abin da muka ambata wannan ruwaya bukari ya kawata musulmi ya kawata bayan dama na mata inganta wa haddaka ne a malik an sa'id bin abi sa'id al-muqdari an abi hurairah annahu qala annahu kana yaqul غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل جنابة magana ke azan kodi Abu Hurairah ke bada labarin cewa غسل يوم الجمعة wanka na ranar juma'a wajibi ne ala kulli muhtalim kan dukkan baligi ka gusul janaba kuma kamar wankan janaba nan cewa yace ba da aka ce kafkin ta siffa ce ba to ba iya zama ce wajibcin shi kamar wajibcin wankan janaba a nana ba siffar ce irin siffa ta wankan janaba eh wani haka jamur akan haka suke duk da wasu masu ɗaukar wancan lafazin na wajibi suna ga iya ɗaukar ma'anar wajibcin kamar wajibcin wankan janaba alƙashin wannan abin da yake zauwa masa'ada ta masu ganin ko saɓani kan to ina tun da aka ce wankan juma'a idan aka ce ba wajibi ba ne ba ya za a yi a yi kuma ba janaba ba ce ba ya za a yi a ce kuma in kai za ka iya sallar juma'a wannan alƙashin masu ganin wajibi da irin na juma'a na janaba kenan za ka iya sallah da wannan wanka masu ganin cewa a'a iya matsayin mustahabi dole zai kai a wanka to a irin wannan magaru masu masu kwarce masu sarkakiya tsakanin malamai ganin asali da ake cewa wankan janaba iya sallah ko babu alwala da an ɗauke shi babban tsarki ne tahara ce babba nan kun ba maganar tahara daga najasa ko janaba shi sa irin wannan abun abin da yi ka wuta cikin matsala wanda kun ba saɓani in kayi in ka zo wankan janaba ka yi siffa ta alwala shike nan yake siffa yadda ake arwala yake yi inda ake amfani da arwala ko ka inda mazu kai wanka shike nan nan ka da abin da ke da kaga ka da cikin mushkila ka yi wanka arwalaka wanda ake siffa wanka kuma ka yi wanka gaba ka zuba gaba daya kaga anan kenan ba mu cewa baka sallah ba ka bana eh amma kun ka zuba ruwa ne kuna sunan wankan jaraba za ka shiga wannan rigimar ta cewa ana sallah da ko ba sallah da ta amma kai wata siffa ta arwala shikenan kenan ka doke ma kanka wannan sabanin nasu to da wannan ruwa hadisin sai duk da cewa nan mawqufi ne amma ya inganta amma za mu ga marfu kan ban insha Allah wa haddathani an malik an ibn shihab an salim bin abdullah annahu qala dakhala rajulun min ashab rasulillah sallallahu alaihi wa sallam المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب فقال عمر أية ساعة هذه فقال يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على ما اتوضا فقال عمر والوضوء ايضا وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامر بالغسل نعم abin da yake ruwaya cewa inda salim abdullah ke cewa wani mutum ya shigo masallaci cikin sahabbai nan ba har ba kowa ne amma abu usman bin affan usman ne shi ne abin yawa kana ruwa kadarwa ta kawo ta ambaci suna cewa usman bin affan bin affan haka amman kata maliki a nuna kama gana kenan usman ne ya shigo ta ma'anan kullum sai ya ce wani mutum cikin sabon mutum sai salama ya shigo masallaci yamul juma'a ta a ranar juma'a wa umar bin khattab ya khattab umar iya cikin hudu ba mutumin ya shigo fa qala umar ayyuta sa'ata hadi yanzu kuma yanzu yanzu wannan lokaci ne ana dinda da mantsi ne yanzu da yanzu yanzu wannan lokaci ne ana kamar ya mai ya yi inkarin zawo shi a jinkiri yanzu wannan lokaci ne ka shigowa ne zuma sai ce fa qala abin da ya wakana yace ya amiran ya amiran mu'minin in qallabtu min as-suq la ina kasuwa da kasuwa na hutu a can yi makara haka sabbin yan kasuwa ne nema za a yi makara wani usman abin afani usman ne bin afani hayi harkokin suka gai kasar abubuwan kasuwa abin ya kai hayi makara ya ce wadda kasuwa nake fasamitun ne da na ji kiran sallah nan menene a lokacin nan ba a kiran sallah a kasuwa shi yasa ya shagala shi yasa shi ne farko wanda ya warasa a yi kiran sallah da kasuwa ko muna faɗi shi ya warasa bayan lokacin umar bayi lokacin abubakar lokacin umar annabi ya da rai kiran sallah kurin guda ake da jima kurin sai manzo Allah ya hutu sallah salama kurin ladan ya tashi kiran sallah guda a yi sallar juma'a kada da shi gaga gari usman bin affan idan kasuwa ne iya kasuwa wata nan gashi ya makara ya ma kan shi da yawa khalifa iya khalifanci sai ga ya kamata saboda shagala da yan kasuwa mutum da shagala ka zaka shiga kanka yana yin abubuwan kana kama kudi na abubuwan irin ce da wuce baka yana shi yasa sun na fan ya sa a je in zawa da talautar sallayi ya sa wani ladani ya je zaura suna kasu ta madina ya je zaura a yi kiran sallah saboda tambihi ga mutane tambihi ne ga mutane an ce ta zaga kan da lasfika da ba lasfika da ko ina kana ji da can kacin gari ne kewan shi ne asalin sun bin afam ya fara sa kiran sallah a kasuwa shi ne wanda suke neman kare kiran sallah na harko a masallaci kayan zama liman suna kawo abusun bin afam shi ne fara alhali ba haka ba ne suna dangana Usman bin Affan abinda ba haka bai Usman bin Affan kiran sallar da ya kara a zaura ne a masallacin manzon sallama yadda manzon Allah masallaci haka ɗaya yake shi mahaibar duniya hatta mai ritayan yana mai shan risala a fafiyar da wani ya kawo wannan mas'ala ya ce malikin marwan bin marwan abdulmalik bin marwan shi ne farko cikin sarakuna wanda ya maido kiran sallah da ake a zaura shi ne ya maido cikin masallaci ake a masallaci a sama in liman ya zo a yi guda a gaban liman ya ce shi kuma ce wannan sarki bai cikin wanda ake koyi da su sarki ne cikin sarakuna kuna kamkon sarki sarki ne kuna ya ce ta wannan abin na abdullahi bin ruwan shi ne ya kawo zuwa gare mu a yau aka bar kiran sallah a yi ɗaya a zawar kuma in liman ya zo a yi na biyu ya ce alhali shi maza Allah ɗaya yake ko shi ma usman kiran ɗaya yake a masallaci wannan a wani da domin kiran sallah bai kai musu kiran sallah bai kai ma yan kasuwa sai sa a yi a can kina shi ya sa hata abdullahi bin umar ke cewa kinan kiran sallah na biyu yake mai suna bida a ce a masallaci dan sai ya isko zamanin shi ana yin amma ya mai suna da bida ce kiran sallah bi ɗaya aka tsari kwanan ɗaya ne kuma masu nabi ma na zai ga inda aka yi shi kuma ce usman usman ɗaya a masallaci ɗaya yi akwai na ba'aji akwai na ba'aji ya ji can ayi wannan shine kenan usman affan ne kenan shine ya makara kuma umar ya tambaya he yanzu yace ila ina kasuwa in qalamtu min as-suq na huto daga kasuwa fa sami'tu nidaa yanzu kira sallah kenan bai a gida ba yace fa ma zittu ala an atawadda ban ƙara an nace ce ba abin da na ƙara ko aure na gurin alwala kurin nayi to yanzu bayan mai in kare makara kuma suka wani ayyar da kuma alwala gari babu wanka fa qala umar wal wudu aidan kuma ga jinkiri kuma alwala kadai kenan babu wanka magana kenan wal wudu aidan kuma alwala kadai a yace alhali wa kada alimta anna rasulullah sallallahu alaihi kana yamuru bil ghusl kuma ka san sarai manzon sallallahu alaihi wasallam iya umarni ayi wanka dinnan kenan hujja a wajen sahabbai yin wankan juma'a wajibi magana kenan an iya umarni ayi wanka to nan me yasa kalmar jamhur suke kan cewa inda har wajibi zai bata sallah me alda baya bar shi ba bayan sai ta tafi daga wanka dole amma ga barin shi ya zama amma ya bin inkari to nan akwai cewa ko da an san wajibi ba wajibi na wankan janaba ba amma in ta kai yin wankan za a rasa gaba da yawa kaga akwai ga dalili kenan shi ma kenan usmancin da dalili gudun a rasa gaba ɗaya ne wanda a rasa wani kenan in wuri kure ko a kenan kana wanka kasan wajibin ne amma kaga in kace eh kai je gida kai wanka za ka maka gaba kaga kaga kaga shi kenan na akwai da ga kowa da ka samu in za ka makara duk da akwai shi ma matsala da wasu ke kawo da ana mushi wasu abin da share yana kan fikin mai suna kawo isalu gusul ata bi rawa wajibi ne kana wanka kun kama hanyar juma'a sana cewa idan ka ci abinci ko na abinci ko gora ka ci wanka ba ci haka suke gwani gani an ce ba a cin komi ko daga wanka ko yanzu sallaci wannan magana ce wadda fahimta ce ta wasu cikin wani alagarta musu amma zahirin nasi abinda kurin aka ɗora maka wanka a wurin juma'a an ce a wajen jamhur tun daga asuba ba sallar asuba kurin kai wanka wanka ya yi da juma'a ce ta gusul yau da juma'a kuna wanka a ranar juma'a tun daga hudu alfajar idan yan wabalai a yanzu ma'aikata ko yan kasuwa gari ya yi girma ya nisa da wahala wani zai ce yi ya koma gida mutu ce ma'a ta dama gaskiya da rangwame wajen jamhur in dai asuba ta yi gari ya waye an shiga yau da juma'a kurin in kai wanka na juma'a ka huta kasuwa ko da aiki lokacin sallayi da aulakun ka ba aulakun ka aulakun ka tai masallaci kuma ka sarke wajibi da ke kanka ka sarke wajibi na farilla na wankan juma'a ba ya kai ba kai ka hauta wannan shine sukanar jamhur kuma da zahirin nassun su cewa kun zo zaka yawan juma'a kun aka ce yawan kuma iya doka tun ka keto alfijir aka ce al juma'a iya harawa daga ketowar alfijir da abin da aka yi a ran nan a cikin yawan juma'a yake haye zuwa duk da haye zuwa kenan juma'a din da shi dan juma'a ke wanka ba ta zuwa hada rana wannan shine kenan mas'ala ta wankan juma'a annabi ya umarni a yi shi wa haddathani an malik an safwan bin sulaim an ata bin yasar an abi sa'id al-khudri anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam قال غسل يوم الجمعة واجب على كل مختلف na ga ku da wancan wanda hadisin kai wannan wanda mun kare yanzu wannan cewa bukhari ga musulma ka da mun kare wannan bukhari ya kashi musulma ka shi wanda ya kai umar isa umar da kenan da usman bukhari ya ka musulma ka wannan abin da yake ruwayar abu sa'id al-khudri yake cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ƙali ya ce gusul yawon juma'atu wajibun ala kulli mutumin wanka na wani juma'a wajibi ne akan dukkan baligi tunan kullum an san abinda da an san mata bisu cikin wajibi na zuwa juma'a haka wanka ya zama jibitansa ba haka bawa shi ma zuwa juma'a bai zama wajibi kanshi ba da da annabi ya ware zuwa juma'a da mata da yara da ɗan bulaguro da yaro kai ɗan bulaguro da yaro da mata da bawa annabi kuɗe waje wannan juma'a ba ta zama wajibi kansa ba wannan annabi ya ware su to wannan an ɗauke musu wajibi sun zuwa juma'a amma in ta kama suka je ta yi mace ta je ta yi ɗan bulaguro ya da dama ya ji aka san juma'a shi ta yi amma wajibi na ta ɗauke mushi kenan ya ce gusurin juma'a ta wajibin wanka na ran juma'a wajibi ne ala kullum mutum dukkan wanda ya balaga baligi da kenan wanda yake dai kuma san baligi wanda yake mukallaf al-mukallaf akwai baligi wanda ba mukallaf ne ba zaka gama hukunci haka ba mukallaf ne ba kuma baligi ne haka shi bawa ba zama wajibi kanci ba ina ganin ya kamata mu tsaya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala shi dai mu aka ce kurin musanna cewa wankan juma'a kurin iyayen wajibi in ne ba uzuri in kun uzuri ya gito irin wannan za a barka sarrafa shi ke nan da sallaka اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ات انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها مولاها سبحانك اللهم وبحمدك بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ba karami bane ba a tare kiran tumari ba karamin dogon hadisi ne ya kace karami ne